الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai suna adda'u wadda ko aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi a inda mala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake mana sharhin hadisin al-awliya hadithul awliya wanda al-imam al-bukhari ya rawaito shi daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu mala yana magana akan kalmar ba'un da ta zo a cikin wannan ziyada fa bi yasma wa bi yubsir wa bi yabtush har zuwa ƙarshe ya ce wani zai ce don mai ba a yi amfani da lamun ba ce fali yasma wali yafsir wali yaftush har zuwa ƙarshe yana ga kamar lamun ta fi tabbatar da gaya ta fi nuna gaya a kan ba'u a larabci ce don menene ba ta zo ba nan wanda yana ga kamar da ita aka yi amfani da ita ta fi mu yi tabbi a kan cewa wannan ziyada babu ita a cikin sahih bukhari kuma yawanci wanda suka fitar da duka waɗanda suka fitar da hadisin da cikakken isnadin sa ba su ambaci wannan ziyada ba bisa wahami ibnu taymiya na faɗar ta a siyakin hadisin bukhari haka na ibnu al-qayyim a cikin littafin wannan littafin sa da littafin sa rawdatul muhibbin duk ya kawo ta da wannan ziyadar wanda kuma ba ta tabbata ba ta zo a cikin nawadirul usul na al-hakim at-tirmidhi amma ba tare da ambaton sanadi ba ba tare da sanadi ba a hadisi ba ba sanadi ka jasadin ne bila ruh kamar jiki ne ba rai to mala yake cewa wa hadha min alwahmi wal ghalat cewa me yasa akai amfani da ba'un ba amfani da lamun ba anan tare da cewa lamun ita tafi cancanta da mahallin akan amfani da ba'un sai ya ce wannan yana daga cikin wahami kuma yana daga cikin kuskure إذ ليست الباء ها هنا لمجرد الاستعانة anan alba'un da ta zo ba kawai ta abin nan bace ta isti'ana ce akwai alba'ul isti'ana wacce bawa yakan abin nan akan yi amfani da ita don neman taimakon Allah wa qalar kabu fiha bismillahi mujriha wa mursaha bismillah wannan ba'un din ta cikin bismillah musta'inina billah ko hauta kuna masu neman taimako da sunan Allah saboda ka wannan ba'un din ita ce ba'un da take cikin bismillah bismillah ay nasta'inu wa nabda'u bil bismillah saboda ka wannan ba'un ana kiranta ba'ul isti'ana yace to wannan ba'un anan ba kawai isti'ana take nufi ba fa inna harakatil abrar yace dan ai duka motsin mutanen kirki wal fujjar da motsin mutanen banza wa idrakatihim da fahimtar su inna ma hiya bi ma'unatillahi lahum ai ba za su iya motsawa ba ba za su iya fahimtar ba sai da taimakon Allah sauraka taimakon Allah na nan tare da kowa sawa'un wanda yake mutumin kirki ko ba da kirki ba nan kuma ana maganar waliyai ne saboda haka kaga ashe ba'un anan ba kawai ta isti'ana bace wa innamal ba'u ha huna lil musahaba ba'un anan ta musahaba ce wato yana tare da su ba wai kawai maganar zai taimaka musu a yana ma tare da su akwai wato ƙarin kusanci akan cewa zan taimaka maka ko kuma in ce mu je tare da kai zan taimake ka watakila zan aika wani ya taimaka maka watakila zan yi magana daga nesa amma mu je tare a ganna a ganka wannan yafi yafi kusanci sama da da taimakawa kadai ba tare da musahaba ba an gane ko alfarma ka je nema gurin wani ya sa baki da ya ce mu je tare da ya ce zan yi magana wanda ya kafa so gara mu je tare je tare وإنما الباء هنا للمصاحبة أي إنما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي وأنا صاحبه ومعه أبنى تكينونا وكينا yana ji yana gani yana damka yana tafiya ni ina abotaka da shi kuma ina tare da shi ka kaulihi fil hadith al-akhar kamar yanda yazo cikin wani hadisin daban shi ma hadisin Abu Huraira ne imam al-bukhari ya kashi ta'liqan a cikin littafinsa cikin kitabut tauhid babu la tuharrik bihi lisanaka haka na ibn mubarak ibn mubarak a kitabuz zuhd imam ahmad a cikin musnad sun fitar da shi wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a cikin khalqu af'alil ibad tabarani a cikin musnad ash-shabiyin ta ta hanyoyi daban-daban wanda suka zo hadisi ne tabbatacce yana cewa ana ma'a abdi ma zakarani wa taharrakat bi shafata ana ma'a abdi ma zakarani wa taharrakat bi shafata ina tare da bawana kaga ina tare da bawana shine musahaba ina tare da bawana matukar ya ambace ni kuma labbansa biyu sun motsa da ambatona zarar bawa ya ambaci Allah lebansa biyu suka motsa da ambatan Allah to a lokacin yana tare da Allah subhanahu wataala ita ce almaiyya alkhassa cewa hadhihi almaiyatu alkhassa wanda ita ce maiyya ta musamman ita ce maiyya ta musamman idan to tare da Allah ba irin tarayya da yake da ita da sauran halittunsa ba a wani tarayya ce ta musamman ubangiji yana tare da halittunsa da iliminsa da ganinsa da kulawarsa duka wa huwa ma'ahum aina ma kanu da Allah ce yana tare da su wato halittunsa duk inda suke wannan kowa yana tare da wannan ma'iya wannan ita ce al-ma'iyatul amma duk wani bawa duk wani halitta yana tare da ubangiji da ganin ubangiji gare shi Allah yana ganin sa yana sane da shi kuma duk abin da yake yi ubangiji subhanahu wataala yana yana taimaka masa akan wannan abu wannan ma'iya ce amma kowa da kowa yana da ita ba iya khasa ita ce Allah ya zanto tare da bawa da karfafarsa da nasararsa da kulas da kiyaye shi wannan ba iya ce khasa ta dabanci ta musamman ita ce aka ambata a cikin fadar Allah subhanahu wataala la tahzan inna Allah ma'ana yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tare da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu a cikin kogo sun fita domin hijira ga kuma abokan gaba ƙurashawa sun zo dab da inda suke suna ƙwarancin musu sai na abokar ana tsorace allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwantar masa da hankali da ce magan nuka bisnaini allahu salisu huma to shine wannan aya ta sauka tana ƙara tabbatar da wannan cewa Allah yana tare da su illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibi la tahzan inna Allah ma'ana kaga inna Allah ma'ana wannan ma'iyya ce ta musamman domin mai a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da Abubakar suna buƙatar taimako suna buƙatar kariya suna buƙatar nasara shi yasa aya ta bude da bakatun nasara illa tansuruhu faqad nasarahu Allah to wannan ma'iyya ce ta musamman yana tare da shi tarayya ta musamman ba ba irin ta kowa da kowa ba wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ma zannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma da fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ce bai zatanka da mutum biyu Allah ne na ukun su wa qaulihi ta'ala da fadar Allah wa inna Allaha la ma'al muhsini lalle Allah tabbas yana tare da masu ihsani wannan tarayya ta musamman ce yana tare da su da taimakonsa yana tare da su da kulawarsa yana tare da su da albarkarsa wa qawlihi inna allaha ma'a alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun da fadarsa lalle Allah yana tare da masu takawa waɗanda su ne masu kyautatawa masu ihsani ita ma wannan ma'iyya ce ta musamman ma'a alladhina taqaw saboda saboda kiyayewarsu ga dokokin Allah subhanahu wataala da ihsanin su ubangiji yana tare da su hakanan wa qaulihi da fadarsa wasbiru inna allaha ma'as sabirin ku yi hakuri lalle Allah yana tare da masu hakuri anan ba kowace irin tarayya ba yana nufin yana tare da su bi nasrihi wa ta'yidihi da nasararsa da karfafawarsa wa qaulihi kalla inna ma'i rabbi sayahdi wannan lokacin da annabi Musa alaihi salam ya fito da banu Isra'ila suka guje wa fir'auna fir'auna kuma ya bi su da rundunarsa a lokacin mutanen musa suka hango rundunar fir'auna suka ga ruwa gaba ga kuma fir'auna can ya nufo su da rundunarsa suka ce lalle an ritsa da mu inna la mudrakun lalle an ritsa da mu ba inda za mu iya zuwa kuma ga ruwa gaba ga kuma fir'auna bayan da rundunarsa to shi ne Allah annabi Musa alaihi salam ke gaya musu kamar yadda Allah ya gaya mana kalla ce sam fafau ba haka ne ba ba ritsa da mu ba inna ma iya rabbi sayadi tare da ni akwai ubangiji na zai kuma nuna min hanyar da zan bi to ga wannan ma'iyya ce ta musamman ba ba kowace iri ba wa qawlihi ta'ala li Musa wa Haruna innani ma'akuma asma'u wa ara da fadar Allah ga Musa da Haruna lokacin da ya aika su zuwa ga Fir'auna ta kadarin bawa wanda ake tsoronsa sauraka suna jin tsoron ya far musu ko ya zalice su na da kafu an yi firita alaina au an ya tsaga to a lokacin allah yake kwantar musu da hankali cewa ku je inda nima a kuma lalle ni ina tare da ku sauraka wannan ma'iya ce ba kawai ta ilimi ba ta sani a'a ma'iya ce ta nasara ta karfafawa ta ba su kariya saboda haka wannan ba'un din falfahadhihi alba'u mufidatun li ma'na hadhihi alma'iya ce to wannan ba'un din da take cikin wannan hadisi tana nuna wannan ma'iya din irin wannan kasancewar bawo Allah tare da bawansa dunan lami amma wannan da lamun aka yi amfani da ita ba za ta nuna haka ba wala ya ta'atta lil abd al ikhlasu والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه المائية sannan ba zai yiwu gabawa ya iya samun ikhlasi ba a zuciyarsa ba zai yiwu gabawa ya samun haƙuri ba hakanan ba zai iya gabawa ya iya samun tawakkali dogaro ga Allah ko ya saukar da bukatunsa fi manazilil ubudiyyati wato ya sauka a manzilan nan matakan nan na bautar Allah sai da irin wannan ba'un din wato sai da irin wannan musahabar sai da irin wannan ma'iyar wato Allah subhanahu wata'ala yakan shi yake zamantowa tare da bawansa in ya ga dama sai ka ga bawan nan ya samu cikakken ikhlasi a zuciyarsa shi yake zantowa tare da bawansa in ya ga dama sai kaga bawan nan ya samu cikakken haƙuri ya samu cikakken tawakkali ya taka mataki na bayin Allah na ƙwarai idan ubangiji ya kasance tare da shi da irin wannan ba'un din da irin wannan ma'iya din sai sa a dukkan al'amuran mu muna buƙatar taimakon Allah subhanahu wataala da zantowar ubangiji tare da mu babu wani abin da za mu iya yi a karan kanmu ba tare da taimakon Allah ba idan muka cire ubangiji subhanahu wataala daga cikin al'amuran mu ko menene to za mu ga ba daidai ba ba za mu taba ganin nasara ba ba za mu taba ganin abin da zai faranta mana rai ba domin Allah zai yi watsi da mu ya gammu mu da da kanmu me za mu iya yi wa kanmu ba za mu iya komai ba sai yasa annabi cikin addu'a sai to la takilni ila nafsi tarfata ayn kada ka barni da kaina daidai da kiftawar ido daidai da kimtawar ido kada ubangiji ka kyale ni da kaina saboda ka yayin da muke ganin dabaranmu da iyawanmu da kwarewanmu da iliminmu da wayanmu da wayewarmu kawai za mu iya samun mu kanmu mafita to sai Allah kyale mai ceto ku yi mu gani saboda ka ku yi talalabe ku kama nan sai ku ji ashe a toshe ki ku kama nan sai ku ji ashe ashe ba haka ba da tsandauri ne ku kama nan sai ku ji haka za ku yi talalibe kuma duk inda kuka nufa sai ku ga gare jiya da yau me yasa saboda kun bar Allah subhanahu wataala amma ku rike Allah subhanahu wataala shine zai samu muku mafita saka hatta a cikin bautar Allah subhanahu wataala hatta a cikin bautar Allah idan ba da taimakon sa ba bautar ba za ta yi ba yasa muke addu'a a kullun sallolin mu biyar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a salloli biyar sau goma sha bakwai muke maimaita wannan iyaka na'budu wa iyaka nasta'in aka hada ibada da neman taimakon Allah saboda ba zai yiwu ka samu bautar Allah ba sai da taimakon sa akwai wani yana nan yafi ka karfi yafi ka lafiya amma ka fi shi bautar Allah ka fi shi tsoron Allah ko da yafi ka ilimi amma ka fi shi tsoron Allah saboda kai ka samu wannan taimakon daga ubangiji da wannan bai iya shi bai same ta ba saboda wasu dalilai saboda ka bawa ba zai samu waɗannan abubuwa ba sai da wannan mai iya shi yasa Allah ce wa abudhu wa tawakkal alai ka bauta masa ka dogara da shi daidai yake da iyaka namudu wa iyaka nasta'in alayka tawakkalna wa ilayka anabna alayka tawakkalna gare ka muka dogara wa ilayka anabna gare ka muka mai muka koma da al'amuranmu al'inaba bautar Allah ne bautar Allah ba za ta samu sai tare da dogaro ga Allah subhanahu wata'ala domin ya samar maka da wannan iko famata kana al'abdu billahi
فمتى كان العبد بالله حادت عليه المشاق وانقلبت المخاوف في حقه أمانة فبالله يهول كل صعب ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن إلا حيث يفوته معنى هذه الباء فيسير قلبه حينئذ كالحوت إذا فارق الماء يثب وينقلب حتى يعود إليه ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه في محابه حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه ومطالبه فقال ولئن سألني لأوطينه ولئن استعاذني لأؤيذنه أي كما وافقني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب إلي بمحابي فأنا أوافقه في رغبته ورهبته فيما يسألني أن أفعله به ويستئذني أن يناله وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين حتى اتضى تردد الرب سبحانه في إماتة عبده لأنه يكره الموت والرب تعالى يكره ما يكرهه عبده ويكره مساءته فمن هذه الجهة يقتدي ألا يميته ولكن مصلحته في إماتته فإنه ما أماته إلا ليحييه ولا أمرضه إلا ليصحه ولا أفكره إلا ليغنيه ولا منعه إلا ليعطيه ولم يخرجه من الجنة في من الجنة في صلب أبيه إلا ليعيده إليها على أحسن أحواله ولم يقل لأبيه اخرج منها إلا وهو يريد أن يعيده إليها فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه بل لو كان في كل منبت شعرة من العبد محبة تامة لله لكان بعض ما يستحقه على عبده نكل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يعلفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي
mala ya ce famata kanal abdu billah hanat alaihi almashaq duk sanda bawa ya kasance tare da Allah to duk wasu abubuwan wahala za su zanto masa da sauki za su zo masa da sauki wanqalabat almakhawif fillahi fi haqqihi wanqalabat almakhawif fi haqqihi amana sannan duk wani abu ababan tsoro a gare shi za su zamo aminci da kwanciyar hankali fabillahi yahunu kullu sa'ab tare da Allah dukkan wani abu mai wahala zai zai zo da sauki wa yashulu kullu asir duk wani abu tsauri mai tsauri zai zama mai sauki wa yaqrubu kullu ba'id duk wani abu na nesa zai dawo zai dawo kusa wa billahi tazilul humum wal ghumum wal ahzan tare da Allah dukkan wata damuwa da dukkan wani bakin ciki da dukkan wani bacin rai to zai kawo fala hamma ma Allah babu wata damuwa tare da Allah wala ghamma babu wani bakin ciki babu wata babu wani bacin rai wala wala husna babu wani bakin ciki illa haythu yafutuhu ma'ana hadhihi alba sai inda ya rasa ma'anar wannan ba'un din fa bi yasma wa bi yabsir ila ila akhirih inda ya rasa nan to nan ne zai ga bakin ciki fayasiru qalbuhu hina idhin kalhutu idha fa kalhuti idha faraqa alma sai zuciyarsa a lokacin ta zanto kamar kifin da ya rasa ruwa yathibu wa yataqallabu hatta yauda ilai zai yi ta tsalle yana ta jujjuyawa har sai ya dawo cikin ruwa anan mala yana ci gaba da bayanin cewa Allah subhanahu wata'ala shine gatan bawansa idan Allah subhanahu wata'ala ya shiga lamarin bawansa to kowane abu duk wahalarsa zai zanto masa da sauki duk tsananinsa zai zo masa da sauki duk wata kofar da take da take rufe za ta bude masa duk wani tudu zai hare zai haye shi babu wani abin da zai tokare shi babu wani abin da zai gagare shi ba abin da zai kai shi ƙasa duk sanda yake cikin wata damuwa Allah zai kawo masa dauki wani damuwar nan da nan ta kawo duk sanda yake cikin wani bakin ciki ko wani tashin hankali wannan bakin cikin da tashin hankalin da damuwar za su kawo in dai Allah subhanahu wataala ya shiga cikin lamarin bawa babu wannan bawa kuma koyaushe yana waiwaye zuwa ga ubangijinsa yana waiwaye zuwa ga ubangijinsa Allah ya ce firru ila Allah ruga a guje zuwa ga Allah saboda haka a kullun gudu yake zuwa ga ubangijinsa a duk sanda wani al'amari ya taso masa to a lokacin babu wani abin da zai zanto masa cikin wahala in dai yana tare da ubangijinsa subhanahu wataala wannan ma'iyya da muke magana akan ta malam yayi misalin wannan yace zuciyar bawa idan ta zanto tare da Allah subhanahu wata'ala kamar kifin wato in ya zanto tare da Allah to za ta zanto duk sanda wani abu ya farmata na damuwa ko da bacin rai kamar kifin da ya rasa ruwa ne to zai ta jujjuyawa zai ta tsalle har sai ya ga ya fada ruwa sannan ya samu abin nan to haka nan bawa ba zai samu wato rayuwarsa ba za ta dawo sai ya koma ga Allah subhanahu wata'ala in ya rabu da Allah subhanahu wataala to babu abin da zai yi jira din sa ka duba da dan adam ya kawar da sha'anin ubangiji guri guda yace zai iya wa kansa ubangiji ya bude masa komai har ta kai zai iya shiga sararin samaniya zai iya zuwa wa duniyar wata zai iya waye zai iya waye amma kuma bai samu nutsuwar zuciya ba bai samu jin daɗin rayuwa ba kullun cikin damuwa yake kullum cikin kalaka yake cikin damuwa yake saboda saboda ya bar Allah fatahna alaihim abwaaba kulli shay falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay saboda ka dan adam yayin ta nitsawa amma fa cikin halakarsa kullun ƙara tunanin yadda za a kiro makamai ake makaman nan kuma ba kowa za a kashe da su dan adam eh kowace ƙasa fafutukar ta mallaki wani makami sunan shi makamin kare dangi wato ya karar da ɗan jinsinsa na ɗan adam to ko da wa zai rayu in ya karar da jinsinsa na ɗan adam a yanzu yadda ɗan adam yake kashe ɗan jinsinsa ko dabbobi ba sa kashe jinsinsa haka ko dabba ba ta kashe jinsinsa haka barnar ɗan adam ta fantsama ko'ina ta ɓata ƙasa ta ɓata sama ta ɓata cikin ruwa ظهر الفساد في البر والبحر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس برناتا بينا أتدو دشكروا sararin samaniya kullum kuka ƙasa manya-manyan ƙasashen duniya suke ta yi na gurɓacewa sararin samaniya kullum magana da ake kinan ana ta bincike ana ta kashe kuɗaɗe ya za a ceto sararin samaniya daga gurɓacewa haka nan cikin ruwan ma an lalata shi gwaje-gwajen mayagun makamai duk a ruwa ake su wani mugun makami da yau ka ji kuriya ta gwada nata wannan ta gwada nata duk a cikin ruwa ake gwada su sauraka dukkan abin da yake tattare da shi na guba na waye ya je ya iske kifayen da suke kasan cancan cikin ruwa da halittu ya halaka su sauraka ɗan adam ya kasa zama lafiya da kansa kuma kullum wannan abin da yake ƙirƙirowa a tunaninsa saboda tunanin ya riga ya lalace ya gurɓace ya susuce sunansa cigaba sunansa civilization cigaba cigaba mai haƙa rijiya haƙa na mai haƙa rijiya sautari yana fitowa lafiya amma shi kullum abin da yake karkirowa abin da zai cutar da shi ne abin da zai cutar da shi ne ba abin da zai amfane shi ba yanzu dai an ji dai maganganu da aka yi ta fitar da su kuma akwai kashin gaskiya cewa hatta wannan covid-19 da aka yi ta fama da ita a laboratory aka hada ta kamar da aka hada cutar sars da ta rika kashe mutane duk jinsin cuta ɗaya ce a laboratory a hada wannan guba a hada wannan guba a samar da wata gubar da tafi wadda ake da ita saboda saboda a cuci dan adam a yi biological weapons makamai na guba wanda su kashe dan adam sauraka dan adam ya kasa samun sakat ya kasa samun cigaba duk da abin da yake cewa yana samun cigaban rayuwa amma kuma rayuwarsa kullun ƙara taɓarɓarewa take ba a maganar al-akhlaq ba a maganar ɗabi'u kyawawan halaye soyayyar juna ƙauna mutunta juna kunya yakana ba a maganar wannan wannan gaba ɗaya an take shi ana ganin cewa rayuwar ba za ta yi ba in akwai wannan sauraka jinsin ɗan adam yana koma ya koma kamar jinsin dabba har gara dabba daman can Allah bai mata guzurin hankali ba in hum illa kal anami bal hum adal sauraka da zarar ɗan adam zai bar ubangiji subhanahu wataala to fa kare ya zaci cewa wai wani abu zai samu ya ji daɗi a'a za a bude masa duniyar ne fatahna alaihim abwaaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadhahum baghtatan fa idahum mublisun saboda haka riko da Allah subhanahu wataala shine mafita amma da yake dan adam ya nesantar da kansa daga shiriyar Allah da hasken da Allah ya aika annaba da su kullun yana tunanin shi zai iya sata wa kansa hanyar da zai samu mu da kansa mafita sauraka sai kaga kullum kuma ƙara shiga cikin matsala yake harkar siyasa harkar tattalin arziki harkar zamantakewa kullum ɗan adam yana ƙara nisa da shiryar ubangiji kuma yana ƙara sa kan cikin wahala duk abin da zai zaci cewa shine ya mafita to ƙarshe sai ya je ya zo yana kokawa da wannan a ce wannan an dawo ana cewa wannan tsohuwar hanya ce an gwada an gaba ta yi ba amma ya ƙi yarda ya gwada wadda ubangiji subhanahu wataala ya ɗora shi a kansa ubangiji shi ya halicci dan adam khalaqa fasawwa qaddara fahada shi ya halitta ya kaddara komai kuma shi ya shiryar da halittar na nuna mata ga yadda za ta yi yadda tabbata ta san yadda za ta rayu da irin abincin da za ta ci da abin da za ta ce zanto mata magani da yadda za ta kare kanta duk Allah ne bata to haka dan adam ya bashi wannan gatan da yawa dan adam bai kyale shaka bai aiko masa da annabawa da littattafai da ya kara nuna masa cewa wanda ya halicce ka ga yadda yake so za ka rayu ba kuma don bukatarsa ba sai kai don bukatarka don an waye gari wasu suna cewa su musamman bai sa Allah ce su bauta masa ba akwai waɗanda wani ya ce da wani ya umara sun zauna a otel ɗaya ya ce babban abin da ya tayar masa da hankali mutumin nan umara ya zo yake ce amma shi wai baya jin ɗanɗanen ibadan nan da ya zo saboda shi har yanzu wani tunani da yake yi a ƙwalwarsa wai saboda Allah da mai Allah ya nemi mu bauta masa shi ba an ce wadaci bane baya bukata to me zai sa ya ce sai mun bauta masa saboda haka shi yana ganin anya wannan bautar Allah ne ma ce ayi wannan in ya yadda akwai Allah kenan sai ya fara shakkar bautawa Allah da yake anya ma bautan nan to tunda shi Allah mawadaci ne da me zai ce mu bauta masa in kuma bai yarda da Allah ba don da haka da haka da haka kuma zai kai ga cewa kai shi bai ma yarda akwai Allah da ya ce a bauta masa ba to gaba ɗaya ma zai daina bautar gaba ɗaya ma zai dawo ya zama mulhidi ba ruwansa da maganar akwai Allah zai ce babu Allah shi yake tsaye da kafafuwansa komai shi yake wa kansa ya zama tuburan mahaukaci saboda akwai akwai akwai akwai akwai akwai akwai wato lalacewar tunani a yayin da dan adam zai zubi abubuwa da kanada da manya wanda suke gabansa duk ya yadda an yi su ne cewa ai kofin nan zai ce a kamfani ya kai wannan wayar a kamfanin sony wannan wayar a kamfanin kaza wannan dai ya komai ya san a inda aka yi shi in gida ne a ce wannan ai injiniyoyi suka haɗu suka flat din sa aka gina shi in titi ne wani ai lokacin gwamna wani yayi shi komai zai zai dangana shi da wanda yayi sa amma kai waye ka yace shi yayi kansa shi ka ka duba ba ku ci abin da yafi komai zama muakkad complicated ba an kasa gane wani wani asirin ma da yake jikinsa ya aka yi suke aiki amma ya ce shi ba wanda ya wannan amma da za a daga kofin ruwa a ce wannan ba wanda ya shi sai an tada jije waya da shi da za ka ce ba wanda ya shi haka kawai mun tashi kawai sai muka ga kofin nan a gabanmu waye yi shi waye a kai kofin nan shi ya yi kansa zai manna mutum hauka amma kuma shi wannan shi ne mai ganin cewa ba shi a tunaninsa shi yanzu da ya fi komai ban mamaki a cikin halittar Allah babu halittar da tafi komai ana samun ana dan adam yana yin sa amma har yanzu ya kasa yin mutum ko akwai san dan adam ya yi mutum dan adam ya kasa yin mutum in mutum ya mutu haka za a kura a sa mai ido ba wanda zai dade shi duk gatansa duk kudinsa duk mulkinsa to wannan abin da aka rasa samun wani wanda zai yi shi kace kuma shi yayin kansa amma duk wani abubuwa da suke karara da manya kace din sa kai in wani zai je zai ce ba a yi jirgin nan na sama da ake hawa ba haka kawai aka ganshi yana yawo ba a san waye shi ba zaka ce hauka ake saboda haka dan adam haka zai yi ta kara nesanta kansa da Allah subhanahu wataala yana kuma ta kara samun shiga cikin rudu da da hatsaniya ba zai taba samun daidai ba sai da ya dawo ya bi Allah subhanahu wataala to walamma hasalat hadhihi almuwafaqa min alabd li rabbih fi mahabbihi hasalat almuwafaqatu rabbi li abdihi fi hawaijihi wa matalibihi yayin da bawa ya dace da ubangijinsa cikin abubuwan da Allah yake so shi ma ubangiji sai ya dace da bawansa cikin bukatunsa da ababen nemansa yayin da bawa ya bi Allah subhanahu wataala yayi abin da yake so ya zanto abin da Allah yake so shi yake so abin da Allah yake so ya gani shi zai gani abin da Allah baya so ya gani zai bari abin da Allah yake so ya ji sai je ji abin da baya son ya ji zai guje masa abin da Allah ya yarda ya dauka ya rike ya karba shi zai yi abin da baya yarda shi zai bari duk wasu abubuwan da Allah yake so shi yake so shi ma to shi ma Allah subhanahu wataala sai muwafaka da shi cikin bukatunsa shine a hadisi yake cewa wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'azani la u'izanna tabbas haqiqa wallahi in ya roke ni sai na bashi tabbas haqiqa wallahi in ya nemi tsari na sai na tsare shi saboda mai saboda ya dace ya yi muwafaka da ubangiji cikin abin da Allah yake so shi ma Allah sai muwafaka da cikin abin da yake so saboda mai hal jaza'ul ihsan illa al ihsan ya kyautata shi ma Allah ya kyautata masa ai kama wafaqani fi muradi bi imtithali awamiri wat taqarrub ilayya bi mahabbi wato da Allah ya ce wala in sa'alani la utiyanna wala in ista'azani la uizanna wato kamar yana cewa yayin da ya muwafaka da ni bawa na ya muwafaka da ni a muradina ta hanyar bin umarnina da kusanta ta ta hanyar ababen da nake so fa ana uwafiquhu fi raghbati ni ma zan yi muwafaka da shi cikin abin da yake kwadayi wa rahbatihi ko yake tsoro in bashi abin da yake so in hana masa abin da yake in kare shi daga abin da yake tsoro fi ma yasaluni an af'alahu bihi cikin abin da yake roko na in yi masa wa ya sa'idu ni an yanala ko yake neman tsari na abin ya same shi to ni ma zan masa wannan to wannan ta ce shi ne gatar da Allah subhanahu wata'ala ke bawansa yayin da bawa ya matsa da kusantar ubangiji subhanahu wata'ala shi ma ubangiji zai matso ya kusance shi in taqarraba ilayya abdi zira'an taqarrabtu ilayhi إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا إن تقربت إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا وكما ساكمكم أبنجي هر كل شيء في شيء في نبا أبن دباوة زي للذين أحسنوا الحسنى saboda haka idan bawa ya kusanci Allah ɗani ɗaya ubangiji kuma zai kusance shi kamu abin nan kamu ɗaya idan ya kusance shi zira'i shi ko zai kusance shi ba'i gaba guda sannan in ya je wa Allah yana tafiya ubangiji zai zo masa yana sassarfa saboda haka kaga ashe sakamakon da zai samu a hanyar bin Allah ya ninninka abinda shi zai wa zai zai zai ga yayi domin Allah subhanahu wataala wa qawiya amru hadhihi almuwafaqati fil min aljanibaini to wannan muwafaka ta bangarori biyu ta bangaren bawa da kuma ta bangaren ubangijinsa kan ƙara ƙarfi hatta za ta raddudan rabbi subhana har ubangiji ya kai kawo kai kawo ga mahaloki shine ya yi kai kawo akan abin da bai san maslaharsa ba bai san awaƙif ɗinsa ba yayin da aka ce ga wani abu ka yi ko ka bari idan baka san amfanin yin ba ko abin da wannan yin zai haifar kana iya kai kawo in yi ko ka in yi kaga wannan rashin sani kan sa kai wannan kai kawo akwai kai kawo kuma wanda saboda duka abin mutum yana maslaha ne kowanne a cikinsu maslaha ne amma ɗaya ya fi zama ko kuma kai baka san wanda ya fi zama maslaha a gurinka ba to kakan yi kai kawo a nan abubuwa ne guda biyu dukkaninsu abu ne mai kyau dukkaninsu abubuwa ne masu kyau to amma aka ce zaɓi ɗaya kakan iya kai kawo wannan zan ɗauka ko wannan zan ɗauka kai ta jujjuya abin ta kawo matarka a tambobi guda biyu ta ɗaga wannan ta ce wannan sai ta aji ta ɗaga wannan ta ce kai ko wannan kai kuma ka ce ɗaya za ta ɗauka da haɗa duka ubangiji yana son bawansa yana kaddara wa bawansa abubuwan da duk suke kaddarai ga bawansa da masu daɗi da marasa daɗi abinda ubangiji subhanahu wataala ya kaddara wa bawansa mai kyau Allah ya san shi abinda ya kaddara masa mara kyau Allah ya san shi babu wani abin da zai kasance ga bawa wanda Allah bai san shi ba ko menene zai faru ga bawa Allah ya riga ya san me zai faru da shi amma abin nan da Allah ya san zai faru da shi kuma ba makawa sai ya faru abu ne da zai bata wa bawan bawan ba zai so shi ba to anan ne ubangiji subhanahu wataala zai yake taraddudi wajen abin nan ya faru ko kai ya faru amma kuma dole sai ya faru don an riga ya riga ya kaddara kamar mutuwa kamar mutuwa saboda ka mutuwa wani abu ne da Allah ya riga ya rubuta wa kowane mai rai kullu nafsin za'iqatul maut babu wani wanda ba zai mutu ba kullu man alaiha fan kullu shay'in halikun illa wajha saboda haka komai zai tafi zai kare zai zai kau to tunda Allah subhanahu wataala ya riga rubuta wa bawan nan nashi yadda bawansa ya so shi shi ma ya so bawansa to zai so har ila yau a ce babu wani abin da yayi wa bawan nan nasa da ransa bawan zai ji ba dadi to abu ɗaya ne wanda babu makawarsa shine mutuwa shi ne ya ce wa ma taraddatu fi shay'in ana fa'iluhu taraddudi fi qabd ruhi abd almu'min yakrahu almaut wa akrahu musa'ata wa la budda lahu min dhalik Allah ce babu wani abin da nake kai kawo kan in aikata shi wanda zan aikata shi sai karban ran mumini bawa na mumini bawana yana ƙin mutuwa ni kuma ba na san ɓata masa amma kuma labudda sai ya mutu to kaga wannan muwafakar bawa, bawa ga ubangijinsa da muwafakar ubangiji ga bawarsa ta yi ƙarfi har ta kai ga haka a lokacin karɓar ransa kamar a ce a kyale shi ka a karɓi ransa saboda kada wani abu ya same shi na yaji ba daɗi to shi ne ya ce li'annahu ya karahu al-maut warrabu ta'ala ya karahu ma ya karahu abduhu wa ya karahu musa'ata saboda bawa baya son mutuwa ubangiji kuma yana kin abin da bawan sannan baya so ko baya son bata masa famin hadhihi al-jiha yaqtadi alla yubita ta wannan bangaren in aka kalla zai hukunta kada ya kashe shi kada ya karbi ransa walakin maslahatuhu fi imatatihi amma maslaharsa tana cikin ya mutu din saboda abinda ya tanadar masa a can ya fi wanda yake ciki a nan don haka ya karɓi ransa don ya samu wancan sakamako ya fi masa maslaha akan abashe ta rayuwa a nan duniya tare da abubuwan da suke bijiro masa na bakin ciki da damuwa da na kasa fa innahu ma amatahu illa li yuhyihu Allah bai karbi ransa ba sai dan ya ya raya shi ya karbi ransa a nan duniya ya bashi rayuwa ta lahira rayuwa ta har abada wala amradahu illa li yusihahu bai sa masa rashin lafiya ba sai dai ya bashi cikakkiyar lafiya wacce babu lafiya kamar ta dan aljanna baya baya rashin lafiya lafiyar dan aljanna lafiya ce ta har abada babu wani abin da zai dame ka a lahira babu ciwon kai babu ciwon ciki babu gajiya babu malaria babu typhoid duk babu wannan sauraka babu sauro sauraka ya baka cikakken rayuwa shi yasa zai baka rashin lafiyar don ka samu wacce rayuwar ta cikakke wala afqarahu illa li yudhiyanahu bai fallata shi ba sai dai wadatar da shi wadata da tafi kowace wala mana'ahu illa li yuti'ahu bai hana shi ba sai dan ya bashi walam yukhrijuhu min aljanna fi sulbi abihi illa li yu'idahu ilaiha ala ahsani ahwali bai fitar da shi daga aljanna ba a cikin tsatsan babansa annabi adam sai dan ya mayar da shi cikin ta bisa mafi kyan halinsa bayan ya zo duniya ya yi hidima ya wahala ubangiji ya masa sakayya ninkin ba ninkin abinda baya zato ma la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara bi qalbi bashar abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba jin labari ba zuciya ba taba tunanin sa ba saboda ka danya masa wannan sakamako walam yaqul li abihi ukhruj minha Allah bai ce wa babansa shi ne annabi Adam fito daga aljanna ba illa huwa yuridu an yu'idahu ilaiha sai dan yana son ya mayar da shi zuwa ga aljannar fa hadha huwa alhabibu ala alhaqiqati la siwa wannan fa shine masoyi na haƙiƙa ba wani ba shine Allah wannan shine masoyinka na haƙiƙa wanda dukkan abin da ya samar maka mai dadi ko mara dadi yayi maka shine dan wani abu wanda yafi wannan a gurinsa sa بل لو كان في كل منبت شعرة من العبد محبة تامة تامة لله لكان بعض ما يستحق على عبده kai da a ce kowane wato matsalar gashi a jikin bawa kowane matsalar gashi a jikin bawa akwai cikakken san Allah a wannan gurin a jikin bawa to wannan zai zanto wani bangaren abin da Allah ya cancanta ne akan wannan bawan ya yi masa a ce duk inda gashi yake tsirowa a jikinka yana dauke da cikakkiyar soyayya ga Allah saboda ka duk jikinka complete gaba ɗaya soyayya ce ga Allah to wannan wani sashi ne ba'ari ne na abin da Allah ya cancanta kai masa na soyayya naqil fu'adaka haythu shi'ta min al-hawa mal hubbu illa lil habib al-awwali kam manzilin fil ardi ya'lafuhu al-fata wa haninuhu abadan li awwali manzili cinakil fu'adaka haithu shi'ta min al-hawa je ka kai zuciyarka duk inda kake so don soyayya ka je duk inda kake so ka so abinda kake so mal hubbu illa lil habibil awwali soyayya ta gaskiya ta hakika ita ce ta masoyin farko wannan uwar gida ta ga yawo ta ga mijinta da zai je mata kishiya ce ka je duk wacce za ka so soyayya ta gaskiya ti ce wadda muka yi da kai ita ce ta gaskiya nakal fu'adaka haisu shi'ta min alhawa je ka so wacce kake so mal hubbu illa lil habib alawwali babu soyayya sai ga na farko din nan kan manzilin wannan hujja ce kan manzilin fil ardi ya alafu alfata wa halinuhu abadan li awwali manzili yace masauki nawa ne da mutum zai je ya saba da shi amma ba wani ne wayansa ba zuwa yayi amma hanininsa alhininsa yana ga gidansa na farko saboda ka koda ya bar garinsa ko ya bar kasarsa kokari yake koma za ka tashi ka tafi wani gari ka tafi wani aje a kai ka wani ka ta fara gida inda baka taba shiga ba kwana biyu za ka ji kana so ka dawo gida ka dawo gida saboda mai saboda malhubu illa lil habibil awwali nan ka fara zama nan ka taso nan kai wayo nan ka sani nan ka saba saboda haka duk inda ka je ma zaka dawo nan saboda haka duk wacce ka so ba ka je ka so ta ku yi aure ni dai ce da ta farko to da za su dan rike wannan dan sai a zauna lafiya dai dan kulwa da wannan shine karshen sharhin wani hadisi da malam yayi sharhin da yake nuna maka gaskiyar al'amarin wani hadisi ba wai da nuna wahdatul wujud ba kamar da wasu gurbatattun masu gurbatacciyar akida suka dauka cewa wani hadisi yana nuna cewa bawa in yayi bauta yayi bauta tumbatsa zai zama Allah saboda haka dai ya ce kuntu sam'ahu wa basarahu wa yadahu wa rijlahu ce to yana nuna shi ma ya zama Allah kawai to wannan mummunar fahimta ce hadisin kansa yana rushe wannan duk hadisin kansa ya tabbatar da akwai bawa akwai ubangijinsa ce ma taqarraba abdi kaga akwai bawa saboda ka duk abinda bawa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya kaga har ina nan bawa wala in sa'alani aga akwai asailu akwai almas'ul abu ne ba ɗaya bane wala in ista'azani sauraka hadisin gaba ɗaya raddi yake yi ga wannan mummunar aƙida amma dai wanda ya ɓace to har kullum kamar yadda Allah ce fi tsogoyanihim ya mahun suna fundum-fundum da fagamniya a cikin a cikin batansu Allah subhanahu wata'ala ya mana kariya za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai ubangiji ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh